والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يوم العرباء درع الحنيف uku ga watan rabi'ul awwal shekara ta 1447 bayan jira annabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallam daga Makka zuwa Madina wanda ya daidai da 27 ga watan takwas shekara ta 2025 miladiya in ba manta ba watan da ya wuce kusan jiya ba mai karatu ba saboda ruwa to amma kuma da ma yawanci malamin ne yake tuna mana cewa za a yi karshen wata ya zo za a karanta ahkamun jana'i sai kuma yawanci akwai waɗanda da dama ba sa manta cewa lokacin ahkamun jana'i amma yawanci akan nan tunatar da mu akan wannan shi sa ni kaina da na da yamma da na zo na kasa tantance wanne ne to amma dai ya kamata mu tsaye da shi musamman ganin ka gani wasu suna ta shigowa da amali da yawan ganin cewa littafin saura saura zuwa gabata bai fi karatu biyu muka yi wannan karatu a kuma wani an gama shi sai dai kawai yan karamin misala da suka makala ne saboda haka ya kamata mu biya shi shi wannan littafi a kamun jana'i watan da ya wuce mun tsaya a daidai shafi na ɗari biyu da tamanin da uku yana bayani ne akan ma ya haramu inda al-qubur abubuwan da aka haramta mutum ya rika yi a makabarta wannan suna da muhimmanci mu kiyaye kamar da muka faɗa domin ita dai wannan mutuwa kullun yin ta ake to ya kamata kuma a yi mata tanadi na ta faɗa mutuwa ba tsoron ta ake ba tanadi ake ba tsoron mutuwa kaɗai taɓin hankali ne an gane domin abin da ya zama labudda minhu to ya za ta yi da shi ta da je ake yi wanda ya san zai yi balaguro in mutum za shi umara ba zuwa yake shirya ba za ga ya yi shiri sosai bayan shirin biyan kuɗi da ya biya kuɗi sai kuma me sai ya zo ya shirin yadda zai yi aikin umararsa har ya yi guziri wannan shi ne abin da yake to haka ita ma mutuwa tun da dai zai an zai cuta da ji ake mata ba tsoron da ake ji ba eh wannan shi ne mun tsaya daidai gabar da malamin ke cewa وقد أوجب اعتقاد استجابة الدعاء عندها وفضله أن تجاب لذلك وتقتل shine ma da yake hakika an wajabta i'tiqadus tijabati suna wajabta kudirci amsa addu'a inda a wajen makabari akwai wanda yana ganin wato kamar da za ku yi ta gani a social media abun wasa wasu hatta matsalolin da Najeriya suka shiga sai ga mutum ya je kabarin wani yana gaya masa wai ana cikin wahala da ya kamata kaza na san wasu za su gaggani a cikin za ku ga abu kamar wasa kuma wasu suna kawo shi abubuwan da ya saba wa Allah shi kansa wannan ƙara jefa mutane a cikin wata musibar yake domin lokacin da kuka ajiye Allah ku koma gurin wani da zai kyale ku da wayan ku da gaya za a yi to shi ne ma da yake gaya mana akwai wanda ba wai iya wannan ba suna ganin cewa matsala kaza in ba zuwa kai kabarin wani ka roƙe shi ba ba za ka fita wannan kuma wato wasilatin ne ila shirk shirka ne kansa ma da falala haka an tinta ba lidalika an gane a halarci wannan a halarci wannan kabarin saboda haka wa tuktar kuma alfatin haka mala yace wa inna man jama'a inda istima'atun katira sannan za ga mutane har suna haduwa kamar yadda ake yi a abin da zai ba kuma baki wannan shekarar da social media ta zo ba ku ga yan karbala ba an tafi gurare da yawa yan najeriya sun zo saboda social media an tafi karbala ana roƙon na cikin kabarbara har wani ma da yi nuna jahilcin sa karara da ya je ruwan tufa da wani yake neman albarka a ruwan tufa ruwan tufa da gurin da aka wato halakar da mutane a nan a wata alba har yana cewa wai yan Najeriya wanda wato suke da bukata a tura ma bukata ya roƙa a gurin ruwan tuba da kaga wannan ittibar da mutum ne a ruwan tuba da zaka nemi hatta guraren da Allah ya halakar da mutane annabi cewa in kun je wuce ku wuce da sauri me yasa idan an zo mutum yana aikin haji ko umara idan ya zo yana sa'i da ya je koriyar fitila yake ƙara sauri me yasa saboda guri ne da aka yi azaba ba a so ma ka tafi hankali da sauri za ka wuce amma wai an je gurin ruwan tsufa da an tsaya kuma wai ana wannan ba a sanin lahu ya ne sunna shi da wanda ya yi tafiya hajji da umara ma an ka tafi ba ilimi sai ka yi kwakiyariya ballan tana irin wancan gurin da ba a tani hajji da umara saboda fararen nan za ka ga abubuwa da yawa da suke wanda ba shi da asali saboda fararen nan da muke raina kanmu da yawan su mun fi su kaza saboda duk inda ya ga da kyalli da gwal ya tsaya ya goga ya shafa a jikinsa sai ga kuma ana tsayawa ana goga in ka samu musamman yan madina su ya amuruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar yan madina in ba da yan madina suka gani za su ce ma haram haram domin su suka zauna da annabi kuma annabi sai ba yayi karshen imani a karshen duniya ba gaba ɗaya madina zai koma tattaruwa zai koma madina imani gaba ɗaya can zai koma ta haka ba zai yi ka ce kafi iya addini ba yawwa yawwa Allah ya kawai to shi ne ma da yake gaya mana wannan yake cewa wa rubbama tawdewa idda ma inda ala ga ta tarabu ko a nan gari har kawai yanzu wani suka buce ka yace ga ruwa yana bulbulowa waje kaza kawai wani ce ka kariya ita tuka kwanan nan an yi wannan ana zuwa ana shiriri ta sai ce ijtima'atun kathira haduwa ne yawa fi mawaqin muayyana mawqin shi ne a ajiye wani lokaci a ce duk watan safar kun ga taimakon da Allah ya mana wannan sabar din yanzu da ya kare ai da yake ana ta karantarwa kun ga wannan karan an magana larabana ta yi sauki wani ma ta wuce bai zana shi ba da ake zuwa gaba ɗaya a ranar Allah ya zo ka da duk masifu duk kwanuka a kiba su duk ba da Allah bai hane ku eh ba a wanka a ranar na su tabbatar yanzu dai mutum dawa ba kazani ba ne ba wanda bai wanka ba ran laraba wannan larabar da ta wuce kowa ya wanka da wani ma ranar da je da kwarar kuwa a gani to saboda haka wannan gini saboda haka ba shi da wani asali ba an zara lauri ha mai sunna to shi ne ma da yake gaya mana a nan mautin shi ne a sanya wani lokaci tsayayye a rika yin wani abu shi ne mautin za ka ji ana cewa mautin mulhaji lokacin ake hajji domin yana da duk dai cewa duk ne duk zulqa'ada da hijja yawwa lokacin sallah karama duk ƙarshen ramadan sallah babba duk kaza shine mawdu to da abin da ka mai da shi mawdu a addini mawdu to wajibi ne ka mai da shi idi ke wajibi ne ka kawo maka idi in ba haka ba kai da Allah shi ka a baya in za ku iya tunawa yake wanda zai rika zuwa ziyarar magabata kada ya duk da da dai ya ce shi duk juma'a zai tafi magabata wani gari suna ganin kamar daidai ne baya zuwa makaranta amma yana ganin shi ai baban da yake zo ko saboda haka ko mahaifiyar da yake zo ba shi da asali so ake dayan su dayan ka buji ka zo ma li anna hadu zakirukum al-akhirah haka aka ce idan ma ya zama kawai da shi gurin zuwa zai zama ba ka tsoron kabari kamar da yara suke yanzu za ka an ɗauko gawa suna shiga cikin mutane ko suna kukkuzawa sai ka auna a yaren takka in dai ka rufa bakin kyauta za ka kai tsoron makabarta ne amma su ne za ka suna hutewa gaba suna cikin wuri manya ba me yasa abubuwan da ake bukata yanzu duk wasu ma sun daji yanzu suna bata har cikin makabartar za ta bada wani ya shige da ku ko ba ka bayyana kayan fadin da ya kudu daga cikin ma zai tuntubo muku kafin ya ce wa'annan abubuwan da ana bukatar suna da mahimmanci yau shi ne ma da yake cewa saboda ne sai yake cewa wa hada bi ainihi huwa alladhi la a'lamu alladhi ware lokaci a kankansa shine annabi ya hada sai bi kauli kabari cewa la tattakhidu kabari aidan annabi ya ce kakkuri ji kabari na ya zama guri ki kare ce hatta inda ba'd al-qubur har za ka ga wasu daga cikin kaburbura yusa ma yusa ma uli inda fi yawmin min as-sana ana taruwa a gurin a rana ɗaya a shekara ko hubaran yau da ake zuwa kaji kafin ya yi kiran sa na kwado ma zan zaɓi ya yi kiran kawai wasu sun ware duk watan kaza za su tafi na kwado wurin dan godiyo wallahi da yana nan ya kafo ne domin ni da yazo ni ya ba sunna wai kuma da bid'a karewa ke to wannan shine ma yake wa yusabaru ilaiha kaga sai ga ana yin tafiya ta kiya zuwa ga dake ma bil muharram aw rajab wacce ba muharram wacce a rajab aw sha'ban ko sha'ban aw bil hijja ko bil hijja ko kaji wani yana magana wani tsoho yana magana yace zuwa karbala sai ka je maka tausayi za ka yi da wanda yake karbala haka yake ko yau za ka ɗauki yana wanda abu sai ka je maka tausayi don Allah wanda dujewar basira ai ko mutum da ya karatu ya san wannan ƙarya yake yawa domin zuwa karbala yana cikin rukunan musulunci ke shi ko zuwa aikin hajji yana cikin arkanin islam har sura Allah ya ba wa hajji yace suratul ne hajji ka taba jin suratul karbala karbala to kuma gurin da sai na waje ne da kan sai kira ke ce karbun wa bala gurin bakin ciki da bala'i dole zai kai ka guri ne da damuwa take a gurin da kuma bala'i hakan ne da karta to shi ne ma da yake ne to kaga watannan augaini ko ko augani hadi ko wani sa wa ba'du halin jama'u inda fi yawmi ashura wasu kuma za ga ranar hajjura ke tattaruwa wa ba'du ha fi yawmi arafa wasu kuma ranar arfa Allah madaukakin sarki annabi yana tarawa ubangiji madaukakin sarki mabiya masu biyayya gare shi a arfa wani kuma yana zaizaye yana iya yana iya wani gurin shi ne kawai za a gaba aiki hajji kai ka ce a kar aji a tafi wani guri ya fi nan annabin mabiyar annabi kake ragewa kai ka zama kishiyar annabi alaihi salatu wasalam amma kai a gurin kawai kai ne kuma mai san sa ai mai tara a annabin mabiya shine masoyin sa ko ya kake ji wani lokacin ko zuwa kai guri ka zauna ana hira ana ta tattauna kai dan riyal madrid ne shi dan barcelona idan dan riyal madrid ya zo da biyu ya zauna sai ka ji ya kara ba karfin gwiwa ko ba haka bane to shi ne kawai sai ka ji ya karfafe ka balle za a ce duk gurin kuri za ka ana shewa ana wanda ya zama mai mujiya a cikin amfin da saboda shi ba dan naku bane to shine ma da yake cewa wa ba'du hadi yawmi arba wa ba'du hadi nisfi min sha'ban wa kuma a rabu sha'ban sai an mutu a bara wa ba'du hadi waqti al-akhar wa kuma zuwari wani lokacin daban ya yake ya kula la yawmin min as-sadaqi sai da za su ware wata rana a shekara ta sarfi da za a rika da fajar zuwa gurin kawai ka gane ko mutane duk lokacin ko a yanzu kana zaune ka ta tsofaro da kakuri ka ware wata rana na bada misali ka ware kawai kace kai kadai abin ya shafa duk rana kaza za ka je makabarta ka bai da shi shi abin da kawai muke zo mu bayyana kowa ya kuma ya haka kima yayi amma ka buci iska ka je wannan ba haramun ba wani jama'a inda za ka ga na bada misali a baya akwai wanda duk uku ga watan sallah suke haduwa ne ko wata uku ga wata za a haɗa da gurin baba ko ba yi yawa irin wannan ne misali kenan domin kun mai da shi dinki kun yi fitin da an fahimta da jago yawa sabanin inda a ce wata ke misali take aure a adamawa ko yau na ko kaduna sai ta zo zuwan ta iya wannan lokacin da kawai ta ta wa kanta lokacin da ta zo gari ba wani takaitaccen rana za ta ci domin ba ta da cewa bai zuwa take rana ɗaya ta koma in ta ji wannan ba komai amma kai kana zaune kawai ka ware rana a shekara wannan ya zama shi to wannan shi ne to shi ne ma da yake cewa بحيث يكون لا يوم من الثلاث السلبي ويجمع عندها في كما تعالى أقول كما تسلل عربة فغير أجي عربة ومزدلفة تفان مزدلفة ومن التفان منها في يوم من السنة في أيام معلومة من السنة لكن أقوالي ne sanannu a shekara duk alhazai ya tura ta alhazin ka tambaye su ce yauke yake arba za su gaya ko kuma da mutum ma mutum bai je ba ya san yauke yake arba me na je wata kila sun baka je ba sai kai da tunani amma wanda ya je ya san yauke ne kwanakin kenan sau da aka tsayayyu ne duk shekara haka ake yi ba canji ba ranar da zauriya ta ce ta daga yanzu ba za a yi kaza ba kai gidan nan yanzu na daga muku yi wannan shekara ba za ku yi ba arafa dai za ku yi amma gaskiya ba za a ji ba saboda kaza ba zai yi ba domin abu ne na Allah ya ake shi haka za su ko matsala aka samu a gurin sai an samu wata dole to shi ne ma da yake gaya mana sai yake ko kamar yusadu musallal bisir yawmal aidain ka gane kamar yadda ake nufatar wato nufatar gurin sallar birane yanzu da ta ba mu masallatai su yawa idan sallah karama ta zo ina mutum zai tafi sallar yi na masallacin sarki ko ina ko fage ko biyu ke su ne tarallu to kamar yadda yanzu kai ma a dane yake cewa in sallar idi ta zo tunda ka san guraren idin ka san gurin da za ka a cikin birni domin masallatai yanzu sun yawaita to a gyara tsarin idi kun san idi ne masu wannan masallatai ba da kake kowane masallaci nan gurin yanzu muke kan salawa in idi ya zo kawai zai yi kuma wannan ne har yanzu ban da fahimtar cewa baya ne daga cikin manufofin da musulunci ya kawo na wannan haduwar ya kake jin kwanjinin sallah a shekarun baya da kuma yanzu ai kwanci ba ba haɗi ba ba haɗi ta fi kwanjini a da a kan yanzu lokacin da za ka yi wanka ba mun ke tattaro ku ku biyar gaba ɗaya ku tafi ko da ba ya haka ba ku haɗu amma yanzu kana jin ana kiran sallah ba za ka ci gaba da haka domin a kusa da gaske sau da haka wanda yana ɗaya daga cikin manufofi kuma na iya cewa a je a haɗu za ka ga mutanen da ka dace ba su gani duk sirri su waye ne a masallaci inji muke gaba kuma mun san gurin tsayawa manyan malaman da ba ma iya zuwa mu gan su mun san gurin da suke zuwa a tsaya a ta gaita ka ga gwamnoni ka ga shugabanni kasa duka amma yanzu ba ina kowa kusa da shi zai sallah baya ne daga cikin manufofi na musulunci duk an ruge su saboda san zuciya kawai. To shi ne ma da yake cewa wa kamar zai musallar su zai yau mai ayyar yau mai aidai ranar idi biyu nan bal baruwan nan da ce rubba ma ka da ɗi ta mamu biya da yi da ɗi ma a ciki wa duniya a hannun washen yace sau da yawa ma za ka ga wato mahimmantuwa abin da aka ba wa mahimmanci a wayan nan ranakun wato shi ne haɗuwa ta addini ko ta duniya ita ta fi falala ita ta fi wato girma ta fi mahimmanci da tsanani a gurin mutane ba abin da Allah ya fi so shi ne magana ta ne wa min ma yusafaru ilayhi min al-afsar fi waqtin mu'ayyan yana ɗaya daga cikin yana daga cikin irin wannan idodin ko tafiye-tafiye shine abin da zaka mutum ya yi tafiya zuwa wani gari a wani lokaci da yi a wakatin gairi mu'ayyan ko wani lokaci wanda ba ayyana ba ku fahimta da kyau idan mutum ya waye yanzu kamar wanda suka saba tafiye-tafiye sun san lokutan da suke ya fi tsada na zuwa dubai da egypt da abin da ya kama da wannan wanda zai zo ya tafiya shi da ya yi tafi ya ɗebi ya yi tafi irin wannan hutun da aka yi na tashi tafiyar da yi dan lada yayi ko kuwa dan ya tafiya ya kada ne eh zuwa ya ya kada ya huta to ba irin wannan ake ciki ba wannan ba komai mutum ya zai wuce yanar da kawai da wani karshen shekara suna zuwa in ka nan bai lada nawa za a baka dawa ba dan lada yayi ba inda hutun zai matsa gaba ba to ba zai lallai a wannan wannan ba zai tafi lokacin da aka yi hutu ne shi kuwa na ibada in bai yi ba wannan lokacin gani yake ya saba wa Allah in ya ce rajab to alajab din nan zai ba canjawa to shine bambancin su wanda ku tafiya ce kawai ka ga dama kake so kai ba su can lada to shine ma da yake an wakatin gairi mu'ayyan da kasbi du'a ko ba lokacin da aka ayyana ba ba mutum ya tafi da niyyar addu'a inda hu a gurin ya ce ba zai roƙi Allah ba sai ya je wani guri ai ka haka ma aikin haji da umara kana da gurare ke bantattu da annabi ne ya gaya ma ka gyara amsa addu'a ko to kai ma ka ware wani guri yanzu ka ce a unguwar gandun albasa an je guri ka za na amsa addu'a sai ya ce waye faɗa yawwa ko a makamantar ɗan dole an je je guri kaza ana masa addu'a sai a ce waye ya faɗa amma yanzu a aikin hajji kuwa za a gaya ba gurare da yawa da yawa musamman a maka guraren da ake amsa addu'a duk gurin da ake har gurin sa yi gurin amsa addu'a ne kan dutsen safa gurin amsa addu'a ne marwa gurin amsa addu'a ne in ka tambaye da ni zan gaya ba domin wanda aka juro da shari'a shi ya faɗa an fahimta da kyau ko lokacin da kake tawafi gurin amsa addu'a ne da ka zo kana yin sallah ta bayan tawafi gurin amsa addu'a ne in ka je gurin indararo da ake faɗa gurin amsa addu'a ne da annabi ne ya faɗa wannan shi ne to idan ka zo ka bar wani abu sabanin wannan sai ka kawo da ni hatu burhana kullin kuntu zalika ka gani wani ibada ke wani ko a ce karka ibada sai ka je guri kaza kamar yadda sunan baitul lahi al-haram lillahi kamar yadda ka kamar yadda ake nufatar dakin Allah da addu'a wa hada zaman ba ba ba har yanzu a yanzu masu wari da masu kuɗi da yan siyasa in a biya dukkan su ne wasu fara gane wasu mutum ya ruga da gudu ya biya kuɗin kuma ya je addu'a muna tattauna da wannan ce wannan ai alheri ne ce mai tsaje kwarai kuwa da suke su kai wa bokaye sai a tara imanin su an fahimta da kyau yawwa sannan su zama mushrikai gwara mutum ya tona ya yi da ya biyo gaya wa Allah ka ta sanariya ku dai abu ne mutum mutum ya ruga da gudu ya je gaban Allah ya bar kirari ya roƙe shi ya fi da ya zo wani ya makarya kuma ya ma a tsara imanin to shine malai yake cewa وهذا السفر لا أعلم بين المسلمين خلافا للنهي عنه إذن وانا تبيع dan wani sabani a gurin musulmi ba na cewa akwai sabani akan cewa haramun kare yake wa min ma yusabbu istima'u inda hu fi yawmin mu'ayyan ila al-usbu' yana da yin abin da aka hada shi da abin da ake da bada haduwa a kansa a wata rana tsayayya a tafi mutum ya ware juma'a ko alhamis kamar da na faɗa wa fi jumla a dunkuli هذا الذي يفعل عند هذه القبور أبو بكر مثلا في عند قبر هو بعينه أكن كذا الذي نهى عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم بقوله ولا الذي هذا لفرد السوى لا تتخذوا قبري بعيدا فإن اعتياد قتل المكان المعين في وقت معين أعيد بعود السنة هذا دومين وادو نفاذا ونقول تهي أو الوقت تهي كان يقوم بعود السنة ta hanyar zagayowar shekara awi jari ko wata awi usbu ko sati kuma bi ainihi akan kansa shine ma'anar i wannan shine i na faɗa da summa yulha an dikki zalika wa dillihi sannan hana karami da babba dikki wa dillihi da karami da babba duka annabi ya wa hada huwa alladhi taqaddama an al-imam Ahmad inkaru irin wannan imam Ahmad ya inkari da ya ga wani zai imam Ahmad wa kada afrad Allah fi hada jidda wa akbaru mutane da yawa sun sakaci da wannan sun yawa ke yi kuma wa zakara ma yaf'alu inda qabr al-husayn ya ambaci abin da mutane suke yi a kabar sayyid na husayn sun makala shi sai imam Ahmad yace wa yaqulu fi hada wa yaf'alu jidda inda qabr al-husayn haka nan a jiziran suka ji za a suna ma kabarin wayo tana da nafisa ita ma ana zuwa kamar yadda ake zuwa mubarak shehu a nan da yake wa gairi ya da wani sau ma yi fa'alu bil iraq inda da kaburi da abubuwan da mutane ke a iraq a kaburbura annabi kalu inna hu kaburu alim ya ce wa kaburin da yana ali ne radiyallahu anhu wa kaburin husain an gane ku ko kuma nan kabarin da yana husaini wa kaburin husain wa kaburin husain wa husain fa bin jamal shi ma kabarin sa ne wa kaburu kaburu ai ta gaya ma kaburburan wasu bayan Allah ta bai a ce ma wai nan ake zuwa litabarru wa ma yaf'alu 'inda qabri abi yazid al-bistani ga wani kuma daga cikin tabi'ai wani wali ima abu yazid yazid al-bistani ana zuwa a kewaye kabarin sa idan roƙon sa ila kuburi da shira da kaburbura masu yawa ba inda ya kai kira shi kaburbura da ake zuwa a wannan fi akari biladin islam a mafiya yawan garuruwan musulmai me ke la yumkin hasruha ba zai yi a wato da aida ba su saboda yawan su guraren da yawa ko nan mu ma ka zo za a nuna ma guraren da zaka je ga an yi mabu da tayi da banka an gane ku ayi fi wa'ati hadu qadri hadi al-qubur fi waqtin mu'ayyan wato da fatar wayannan kaburbura a wani lokaci ke bantacce wal istima'ul 'am da haduwa ta gaba ɗaya inda a gurin fi waqtin mu'ayyan a lokaci ke bantacce huwa ta kadu ha'ida shine rukun gurin didi kamar ta kada kuma yadda ya gabata ولا أعلم بين المسلمين أهل العلم في ذلك الخلاف يجي بسم ولا تعباني أقول واتقول مسلمة ولا يقدر بكثرة العادات الفاسدة kada ka rudu da yawaituwar al'ada mabannaciyar al'ada dusakiya fa inna hadha min at-tashabbuh bi ahli kitabai domin wannan yana kawantacciya da wa ahli kitabai shine ne yahudi da nasara kwanan da wani abu da ya shigo yanzu kwanan nan wani ya mutu ni na je ta biyar bai fita ce uku ba bai fita ce uku ta ce biyu Allah ranar da aka yi uku ɗan ne gidan ya fi biyu yanka shi ne wallahi ya fi biyu yanka ba shi ne mu aka rika zuba mu yadda ka san an yi layya ana za mutane nama a leda sanye aka aka rika rabawa dole wani ya ce Allah ya mai gabarin ya dai to kaga wannan shine dalilin me maraban mu da kiristoci yanzu da za a zo a yi tobediya bayan an mutu na abubuwa da wanda ba a yi da yanzu da biditire a yi bokiti ne mai tambari a rubuta sunan wane wane a da inna lillahi wa inna ilaihi raji'un bokiti mai kyau ka zo ka rika wanka da shi ka rubuta sunan aya a ciki kuma shi ga shi wannan ga ga buta ga abin da ake yi na daka bisne wannan al'adu ne da kiristoci ka gani da hankalin za ka gani duk an yi an dabbara sunan mamaki to shi ne abin da ba da yake gaya mana a nan shi ne ma da yake cewa wala alam ko na alladhi akhbarana nabi sallallahu alaihi wasallam annahu qa'im fi hadhihi umma abu da annabi ya ba mu labari cewa zai fara a wannan al'umma abun mamaki wa aslu dhalika inna ma huwa i'tiqad fadl du'a inda e asalin wannan shine wato kudin ce cewa akwai falalan yin addu'a a gaban kabarbura wa illa sai ma dai in ko ba haka ba walau lam kuma hada da aqiqadu bil qulubi lan ma hada lika kullu ba dan mutane suna kudinci wannan a cikin zukatun su wannan abu gaba ɗaya an shafe shi da ba wannan magana da ba wanda zai tafi kawari ya roki na kabarin wani abu ai kamar mai dauko kaho ne ta kofar gida to a in wannan kawon da zai amfani da bai bari a yanka shi ba shi kansa eh amma in arewa shi kansa mai kawon an yanka shi yana lahira tijini duk kun zuba shi a shadda ba bai ma je lahira bai yana shadda an tinye nama gaba ɗaya kawon da ya rage shi ne kare kansa wani kuma ya zo kare ka daga gida ba shi da ke yi na yau ɗi yayi wanda bai da abu ai baya baya ba a gani to shi ne ba wuce ce mutunci zai baka riga sai ka duba tauyar فإذا كان قصدها يجر هذه الفاتي كان حراما إذا الفاتة سوي يلا تجي ولا فنر ما ليس حرام ليس الصلاة عندها كما يصلى الأولي وأولى abin da ya kuma shi ne wa kana zalika fitnatul lil khalq wannan din yana zama wato fitina ce ga halitta wa fathan libabi shi kuma koba ce da aka bude ta gaba ga shirka wa iglaqa ibadul iman kuma yana tushe mutum ga barin imani imani da ake so kai ga Allah cikakken imani kai da Allah zai ba komai yanzu ka dan farawa shi kuma Allah an karaba biyu ma ka ba wa wani kace Allah ya rabi muna ga Allah muna gare ka da wasu ke faɗa to a dai mutum Allah ya ce agna shi ana agna shuraka ya da shirki man ajraka bihi ma'iya gairi taraktuhu wa shirku ba ruwan Allah ba hukumin zargi da wani da zarar ka ko dan ka ne cikin dari kace barka ba Allah ba tantance wato a wani ba tantance daya Allah ta sa'in da gar Allah ba zai karba ba wannan shi ba ya san shirka kuntu fi nafsi wa mimma yadkhulu fi dhalika dukhulan awwaliyan yana da irin abin da zai shiga wannan shiga ta farko shine ma huwa mujahidu lil yau fil madinati al munawwara abin da muke gani a yau a Madina ni kasidin nafi dubra kulli salatin maktubati qabla nabi sallallahu alaihi wanda suka je yakin hajji za su gane yaran da suke faɗa ko ubara kai tsaye wanda zai zo kawai ya kudin cewa duk sallah sai ya tafi rauda ba rauda ba kaburin nabi domin rauda ai guri ne mai zaman kan sai ya tafi kaburin nabi sallallahu alaihi wasallam sai shi sai mutanen garin mu wai ta zargin wai mutanen maka mutanen madina wai ba ta da annabi ka wannan abin da mamaki wai wanda yake anan waɗanda Allah ya ba wa ajiyar annabi wai su ne ba ta da kai yanzu da kake a nan kana ta ke ne ko kai ne ta annabi saboda ka iya waka da abubuwa kawai da surutu kai ne ta annabi yanzu wanda Allah ya ba wa ajiyar ka je ka ga mutanen da murya ba ta iya dagawa murya Allah ya ce la tarfa'u aswatakum fawqa sawti nabi ka ga yadda ake bin ayar saki daki kai ko yanzu sai ku faɗa da wani ba a gurin wani zai taka wani ya rama ko kuma shi ne ya fi wa'annan san annaba sai salatu wasalam kai rashin ladabi su fitar da kai sai ba a haka a nan don kare martabar wanda yake kwanta a gurin amma kuma wasu ne suke ganin kai kana zaune a nan wai ka ji san annabi da an ba da mamaki da mamaki yake wannan da mamaki babu yadda Allah zai kai ajiyar wanda ya fi kauna hannun makiyar makiyarsa ba zai yi ba to shi ne malin yake cewa bisalami alaihi sai dan fi sallama wa du'a'i inda huwa bihi kuma dan fi addu'a a gurin kuma su roki annabi sai mutum ya duya ba da kaga murya wajen yin jima haram ya ta waje ana zuri duwe maki ya ana zuri haram ai annabi ne yake kar ku roki annabi ku roki Allah ni in an zo sallama za a yi shi za a yi wani malami ya koyo jahili sarki e ka san sarki ne ba a zaki ba a rai sai abin da yake so to jahili ma sarki ne wa yafa'una azwajuhum ilayhi suna kada wuya gaba annabi alaihi salatu wassalam kada wuya gaba annabi baro da aiki da shi hatta ya rijja alwasila bihi kaji waje ya roke kar ka ji wahayaniyar su da muryar masu wannan abu wala ce ba biyo wasu bil haji musamman lokacin haji shi za su kai ka'ida cewa in ka je rauda application za ka ciki da ka ce ka yi je sau daya to za ka ƙara koma wasu sai shekara ɗin kai kai da jiki domin idan ka wa kofa abu da wanda yake zaune a madina ai kai ba za ka samu sanda za ka ba domin inda kofar abu ɗaya kai kana zaune a madina me zai hana ka kullum ka je ka zauna to da ɗan mutum da kaɗai za ta haɗa ɗan Najeriya da sauran garuruwa na duniya halartar gurin annaba ne sallallahu da ba za ka samu guri ba wallahi ba za ta baka ba to shi ne ma da yake hatta da ta hannun zalika yin sunan sala kai ka ɗauka wasu sun ɗauka wanda yana cikin sunnonin sallah ba da zara an gina da sallah a sai ka tafi al'adar sai ka je magrib sai ka je ija asuba wasu sun dauka ya fi yana cikin min sunan salat bal innahum la yuhadithuna alayhi akthar fi muhafazatin ala sunan malami ce wasu sun fi kiyaye wannan ma fiye da kiyaye sauran sunnonin sallah fa inna lillahi wa inna ilaihi raji'un yace wa akabat abin ta kai ala gurbati dini wa ahli yadda aka da addini din ya zama tsakuwa duba ko gama abuja bin addini وفي مسجد النبي صلى الله عليه وسلم التي ينبغي ان يكون بعد المساجد بعد المسجد الحرام بعد المسجد الحرام cewa masallacin annabi da ya zanto mafi soyuwa wanda ya kamata a ce an ya kuna ba adal masajid shine mafi nisantar masallatai bayan masallacin arabi amma yukhalifu shari'atahu dangane da abin da ya saba wa shari'ar annabi su ya kamata a ce a fara kauda duk abin da annabi ya hada a masallaci a fara kawarwa daga masallacin arabi da masallacin annabi da masallacin kudus amma abin da kai ki wasu nan suke kaiwa hada ma da yake wa kanta baka fi kalamin shi islam ibn taymiya ya gabata aka magana ibn taymiya aka ba da ahli ilmi rasafa fi ihtiyaj al-qabr sharif bisalam alayhi wasu daga cikin ma mutane sun ce ba laifi mutum ya je kamar annabi ya masallama da da sallar masjid da salatu wa nabi idan ka je masallaci dan yin masallacin annabi dan yin sallah da makamantan haka wasu malamai sun ce ba laifi ka je kai masallama ka wuce sai ce wa ka anna zalika bi kangi adami ihsan amma su kansu sun ce kada abin ya zama ba kuma wato kamar sallah za ta wal ihsan da yawan sha wa tikra da mai da abin tikra kai ta mai da shi yadda zaka hada wasu kauli a cewa zalik domin a ƙarshen wannan ya ce wa ma qasdu da'iman lil salati was salati mutum ya rufaci wannan gurin dan yin sallah kuma ya je sallama fa ba a rubu ahadar rasafi maliki wanda ba sanin wanda ya kuma ku tashi har imam malik suka ce wannan abu abu ne na dauko sawa kullu sai ne cewa hada tarqi wannan tafasafan da aka yi anan alladhi na kalau shehu an ba da ahli wanda malam ya dauko daga wasu ba abu ta ilmi yake huwa alladhi na zahu narahu shine abin da muke gani muka yi da shi wala aka bidu alai ko muka dogara da shi bi shartin aidil mazkur da sharadin iyaka cewa wanda aka ambata a baya karka mai da abin ya zama kamar Allah a zan da Allah. Ta yi fita misali a ce ka je ka je sallah azhar to sai ka hakura wataƙila sai gobe kuma sai ka je la'azar. An fahimta da ku domin kada shikiri ko mai na zuwa ziyara. Idan kuka tafi a wannan lokacin cinkoson ku zai sa wayanda aka ɗiba domin adadin mutane ake ɗiba za ku toshe musu damar zuwa ziyara domin wannan abu zai ba da dama ga ga sun tare a yi gaba daya sai kuka zuwa sai yayi ta to ka kai da kaje ka kyale wanda bai je ba kuma wannan ba da damar wani zai yi wata ibada kai ma sai Allah ya biya ma wata bukatar da kake da niyyar ma in ka je waje kaza ka yi saboda ka zo wa dan uwanka abin da kake so kanka amma sai ga alaniya yanzu a taro da mutum ya zauna ba dan ana zuwa ce a tashi ba wani ya zauna sun ta ba hadari ba zai tashi yawa to ya wani zai zo ya shigo da aka ce dole yin aljanna ne ya zai samu yi sallah a gurin idan dai bari ake karatu ne a tashi da Allah to shine ma da yake gaya mana fa yajuzu liman bil madinati ihtiyar al qabr sharif bi salati alayhi ya halatta ga wanda yake zaune a madina yaje ya wa annabi sallama a yana tashi da لأن ذلك ليس اتخاذ أجانب yace domin haka wannan baya ne daga cikin wato min ijtihadi ya yi da bakarki gurin kidi ba domin kaga lokaci bayan lokaci gare kama huwa zahir kame da yake a kidi maliki wa salamu alaihi da yi masa sallama wa ala sahi bai da abokan ka guda biyu mashru'un bil adillati al amma an shar'anta shi da dalilai ga mamu فلا يجوز نفي المشروعية مطلقا بايا halatta ka kore abin da yake wato a shari'a an sake shi saki wa kai ne ila ni sallallahu alaihi wasallam an ce ka dika bu yi aida saboda halin da Allah ya yi cewa kada ka yi kabarin da ba kai yi to da haka an bada dama amma kada ya zama idi kuma mun faɗi ma'anar idi a baya shine kamar da lokaci ka yi yawa amma mutum yana da dabara yau ya zo da yi jiji sallar magariba gobe da yi jiji sallar azhar aga ya sassa ga lokacin bai bai da shi ne ba idi ba baka saba wa annabi ba limkanin limkanin jami'i bi mulahazati shar'i da yiwuwar hada jami'i da lura da sharadin alladhi da kaza wanda muka ambata wala yakhruju alayhi annana la na'lamu anna ahadan min as-salaf kane faru zare yace hakan ba zai fita da cewa wato ba mu zamu wani daga cikin magabata yana haka ba domin shi da da aka kawo mu kariya shi da an adama ilmi bi shay'in la yalzimu al-ilma bi adami domin rashin sanin abu baya lazamta wa mutum cewa babu abu misali wanda ya zo yace ba ka da wani yace akwai waye ya kawo ilimi a ciki eh wanda yace akwai domin wanda yace babu wata kila shi ya ya tabu a zuwan babu zai iya yiwa bayan baya na ko wani abin ya faru aka zo aka ce ina ka shigo sai wani yace baya na sai wani yace a ya shiga to cewa ya shiga shi ne ilimi domin zai iya yiwa wanda ya ce baya nan shi ne gani ba dan da ya shiga kai kuma gwara a duba da shi yawwa to cewa ya shiga ciki shi ne ilimi ba cewa baya nan ba shi kuma wanda akan abin da ya sani wa ma shahida illa bi ma'aliman to shi ne abin da ba da yake faɗa kamar ya kuli na ulama kamar da malamai suke faɗa suna cewa wa bi misli hada yaqbil isbat لإثبات مشروعيته الأدلة العامة a irin misalin wannan ne ya isa a tabbatar da shar'antuwar dalilan da suke gama mu ma dama matukar cewa annahu la yathbutu ma yu'ariduha matukar abin da yake karo da su bai tabbata ba shi ma na da dai dangane da abin da muke akai ala anna shaykh al-islam kan da kar fi qa'idatul dalila eh shaykh al-islam ya faɗa a cikin qa'idatul dalila mujalladi ne ne misali ne karami ba annabi annahu qala qala ibn umar yusallimu ala al-qabr Abdullahi dan Umar yana zuwa yawa kabarin Annabi sallama yace ra'aytu bi aka mara na ga shi da saudari aw afsar saudari aw afsar ko biye da dari yajiu ila al-qabri fa yaqulu assalamu ala nabi kun ji da ku cewa komai mutum yake akan ilimi ne daidai mutum ya ware cewa kullun da azahar ne shi ne ilimi kun fahimta yau kullun da azahar zai ji wannan da ne zauje suna gane ne nake nufi domin wannan abubuwa ne wanda wato wasu suna na a kansu kuma a tafi gawa amma kawai lokacin da ka samu dama ka je wannan dubari ne bane ko da a ce yau ka je da azar gobe ka kuma samu dama ka koma da azar amma baka bai da shi cewa duk ba ba ku bai yace assalamu ala abi bakr bayan yawa annabi sallama Abdullahi da Umar sai wa Abubakar assalamu ala abi sai ce sallama ga babana ba sai ya ce umar ba sun mai nasari kun ga hake a tasa akwai suna girma wa iyaye ba ta kama sunan su kai ne in kuma kai sun kama suna to sai an faɗi wani abu kana abin kaza رضي الله عنه فإن ظاهره أن كان يفعل ذلك في حالة الإقامة لا لا السفر kun gani ko cewa abin da yake a fili ba tafiya yi ba lokacin yana zaune a madina yake haka ya halatta ke nan da yadda kaulahu bi aka bara fadin da cewa to dari mimma yubadu hamdu hada al-asali ala alati sabar wannan yana nuna zancen ba lokacin tafiya ba a wajen tafiya ma ya halatta wanda yake yana cikin madina ya halatta ya fi da ya rika zuwa yau annabi sallama ya wuce na sha daya dama mutum sha biyu ne kawai a safaru ila a cikin ya shakakkiya don zuwa kabari وفي أحاديث الأول عن أبي هريرة عن النبي قال لا تشد الرحال لا تشد الرحال الذي يتبع كل تبيع إلا إلى ثلاثة مساجد إما مسلاتين كما كل تبيع دي إبادة سوى كل مسلاتين shi sa aka ce bai halatta mutum ya dau kaya ya kai kuka duro ya ga shi ki kaji ba duk mazallatin karo waje ba ba sai ya dauki kaya ya kullawa ya tafi kaduna ne ki kaji a in ce kaduna kake zuwa kai azumi a kan wannan daban daga nan ka samu dama ba ka shiga masallacin sultan bello ko masallacin ka zaka yi zikati wannan daban amma ta kakkiya ce bi kaya ya tafi zaria ko kaduna ko borno ko sokoto la la ba Allah lahu ya yara domin annabi ya hana sai annabi ya ba masallatai uku sai annabi ya ce al-masjid al-haram wa masjid rasul wa masjid al-aqsa su hukun nan wa fi riwayatin bilansin inda ba yuta bi ila salatati masajid kada ana yin tafiya ne zuwa masallatai uku masjidul ka'aba wa masjidi wa masjidul indiya masjidul indiya shi ne masjidul aqsa masallatin kudu da muke fata Allah ya kwato mana أخرجه البخاري باللفظ الأول ومسلم باللفظ الآخر من طريق الثاني عنه وأخرجه من الطريق الأول أصحاب السنة وغيره وله طريق ثالث عند أحمد والدائري وقد قرأت الحديث مبسوطا في الثمر المستقى الثاني عن ابي سعيد الخدري قال سمعت رسول الله يقول la tushaddu wa fi lafzin la tashaddu kaga nan la tushaddu mabni lil majhul la tashaddu la hadi har ku kulla tafiya al-rihal zuwa tafiya ila illa ila thalathati masajid والدلي هذا والمسجد الحرام والمسجد الأقصى رده الشيخان وله أربعة طرق أوردتها في المسجد الثالث واللفظ آخر لمسلم والطريق راجعة يرويها جعفر بن حوشب وعنه الإسلام يأتي أحدهما إلى ليس ليس ابن أبي سليم عنه قال يأتي لقينا أبا سعيد الخدري ولا تنزيل الصوم wata ran mun haɗe da sa'ad bin malik bin isnan za mu je mu kai ziyara to dutsen to wala dutse ne dutsen to dole ne ne ya kai a gurin yawwa da jira annabi Musa an gane kullun da Allah ya tattauna da annabi Musa shine turin ila to sun haɗe da Abu Sa'id al-Khudri ya haɗe da wasu za su tafi فقال سيدي سمعت رسول الله يقول لا تعمل المطيع مطيع illa ila salatati masajid annabi yace ba a daura dabbar hawa a kunna mata tafi dan tafiya in ba ba sallati uku ba kun ga fa shi ya kalla hadisin a wajen am ya ga mai komai in dai abu ne na ibada ba a yi abu da yake kudiri yace ba a haka wal akhar abdul habib bin bahra anhu qala yace tafi ga ba ta yi kudiri wa zikirtu indahu salatu sur wato kirta inda hu talatu tur yace a gaban da aka ambaci cewa ana zuwa turu sai na har ai sallah ta faqala da yake kada rasulullahi la yafi da mutihi an shajari halu illa ila salatati ila masjidi yubtaga bi salatil masjid al haram annabi yace la yafi da mutihi baya halatta bi dace ba bai kamata ba ga wanda zai daura dabbar hawa an fice da yi tafiya bi halu ga tafiyarsa ila masjidin zuwa ga wani masallaci yin daga fi sala wanda ake sallah a can garin masjid haram ba masallaci ne a karba wa shahru ne wa shahru da'ib shahru ne wanda da'ibi wa kanta ba da bi hadi ziyada shi kadai kawo wannan tsara ila masjidin yin daga fi sala zuwa ga wani masallaci da ake nufata sallah a can yace bayyana munkiratu bi adabi wurudiha fi turuqil ukhra yace riwaya ce munkara saboda ba zabe ta da wata hanyar daban ba da zabu ta yi hatta wala bi da riki laifi ana isha yace har da dai hanya ba fa kana rika lam tani ila hadith al-ukhra haka nan ba zo a wata hanyar daban ba wa hiya zawadi yake wa gari kuwa laha aktaru min dalili wani yace hadisi ne guda ta babba biya yau kuma daga hanya ne wa kan tuttuha kulluha fi samarin salam yace ka karanta da jabir samarin musallam gaba ɗaya na koroma وعدم ورود هذه الزيادة رجل تبدور وانا قارن وفي شكل من هذه الأحاديث إن ولا أو دقوا إلا حديثا على كثرة حديث يوم وتعدد مخارجها الأكبر دقما يويتوا إن سكفتوا فيما نهيه أكبر دليل سبو دمجي كلمة دليل على نكارة الزيادة أكن سوى زيادة أكن كان أكن منكرة وبطلان وأكمل الزيادة فهي من أوهال كارثة الشعب abdin haushab shi jabir haushab yana ɗaya daga cikin ne wato wahaminsa yana samun mutum ne mai yawan wahayi abin rawi an ko wanda ya ruwaya da gare shi da alhali fa inna fi ba'd dhabi min qibali domin yana da rauni wajen hadda yana haddace abu ya manta قال الحافظ في ترجمة شهر من التقريب ابن حجر يا بلاء لتابه التقريب yana cewa shi ja bin haujab saduqun kathirul awham mutum ne da gaskiya amma yana yawan bantuwa kaga akwai matsala at-thalith an abi masra al-hibari annahu laki aba huraira wa huwa ja'i yace ya abu masra ya da abu huraira yana ne tawwa fa kana dai min aina laki akabanta daga ina kake kali akabantu min asur na dawo ne daga sur dole su dole sai na sallaitu bi na sallah ta kale ki amma saurara inni lau adraktuka lam tadami ti wallahi da na ga kan da zaka ko da baran baka kaje ba ni da inni tabi da rasulullahi da kunna da annabi ya ce la tashdu rihal illa ila thalathati masajid al masjid al haram wa masjid hadha wal masjid al aqsa akhrajahu at-tayali wa akhrajahu malik wa an-nasa'i wa akhrajahu abu ya'la bin akhrajahu dai da alaqul khuruj ila rasul arabi kada adal makki nau'i ce na ga an ka daga kada adal makki kale yace arasul khuruj ila suq na yi niyyar zuwa suri sai na fata an yi bin umar na tambayi abdullahi da umar fa kale yace amma alita annan nabi sallallahu alaihi wasallam kan baka ta annabi yace la tushadu li hal illa ila thalathati masajid ba ba kullu da biya sai masallaci uku kaga wanda zai ce hubba an hada mutum zuwa turi sini kai kuma da zaka hubba da ina ka samu المسجد الحرام ومسجد النبي والمسجد الاقصى في ولا عنك قورا فلا تاتي انت كتاب يوزر نكرت اخرجه الازلقي في اخراج مكه بإسناد سعيد رجاله رجال الصحيح وروى المرفوع منه الدبراني في المعجم يجي من طريق أخرى وأورده الهيثمي شما وكذا رواه الفاكهي في تاريخ مكة وفي هذه الأحاديث تعريف السفر إلى موضع من المواضيع المباركة wannan hadisan suna nuna haramcin yin tafiya zuwa ga wani guri daga gurare masu albarka misal maqabir al-anbiya wa salih kamar makabartar wato annabawa da wato nagartattun bayi wani wa in kana bilafin nabi la tushaddu duk da cewa wato lafazin da aka kawo la tushaddu cewa ayyin hazo da ba a kulla tafiya sai ce bal muradu an nahi abin da ake nufi da wannan babu yin masu shine haramtawa kama kare da hadisi kamar da hadisi ya faɗa ala wizani kauli ta'ala fala rafasa wala fusuka wala jidala fil hajj da Allah yake mutum zai alhaji a shirin ba a duba an gane mutum zai aikin haji ba a baza ba fasikanci ba ne wala jidala sannan kuma babu musu fil haji me ake nufi da wannan labari ake baka ko hana ka ake yi to shi ne irin wannan la tu shakki shi ba alhaji ashiru ma'luwa balaraba wannan misali ya mutunci ɗalibin ilimi zai gane yadda ake tattauna matsala da ilimi kaga nan ayar wata sai karfe ba amma kuma haramu labari aka baka cewa in ka je aikin haji ba ba ta ba ba kanki ba mutu amma ayar tana nufin karfe amma kuma labari aka baka to shi ma nan za su je dole hala labari ne amma kuma ana nufin karfe to shine ma da yake cewa wa huwa kama qala sayyidi huwa ablagu min sabilillahi ya fi fitowa karara dangane da wato hani a fili to kana hu qala la yastaqim kamar da yake cewa an yi da ziyara ba da fata yin ziyara illa hadin dika sai wayannan guraren liktisati ha ko kuma la yastaqim an yi da ziyara bai dace a lubati wani guri da yin ziyara ba ba wayannan guraren ba yake tafi a saboda gefen teku bai mafita tsatsi da abin da hadisin ya gefen to shi ne ma ne yake na ga nuna mun lokaci za mu tashi kul sai na nan gurin shi kuma ba la zani ne magana ina ga sai mu tsaya nan awwal da muka faɗa ne dai Allah ya ba mu lafiya Allah muka kuskure Allah ba da cikin sarki ya yi ba Muna da kwallo da suna yin tsayawa da sofin sama da kusa. Allah ya biya kowa bukatun suna da kai Allah ka ba mu damuna mai albarka marasa lafiya gida da asibiti Allah ka ba su lafiya ku da muke da lafiya Allah ka inganta lafiya mu kiyaye mu da malaman mu da ya kuma da karga mu gidan mu Allah ka tuka da gafara ya ga mu da Allah ka samu kare kyau da imani masu neman aiki da sana'a Allah ka tallafa mu ya gabanin ba Allah ka shirya mana Allah ka dora ta hanya wani rijiya اللهم آمنا في أوطاننا وأصلح أئمتنا ولاة أمورنا واجعل ولايتنا في من خافك واتقاك واتبع عبادك يا رب العالمين صلى اللهم وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين سبحان ربك رب العزه عما يصفون سلام على المرسلين الحمد لله رب العالمين